نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى لوات صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم إلى أربعين شدة ميلاد إشاعكم لوات تبص لكلا تنبي لشهده muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una haditha wannan shi ne karatunmu na biyar maza mu tashi alhadisu rabi malam ya ce alhadisu rabi hadisi na hudu da za mu tashi a kan shi an abi abdurrahman an karbo shi daga baban Abdulrahman Abdullah ibn Mas'ud shine Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun wadanda suka riga shiga addinin musulunci na farko farko wadanda aka gwagwarmaya da su tun garin Makka kuma yana daga cikin manya-manyan mahaifatan alkur'ani su sabon manzan Allah wallahu alaihi wasallama waɗanda manzan Allah ya musu shaida cewa sun iya karatu Ila da Mas'ud ya rasu shekara ta talatin da biyu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Kwale ya ce, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذال صلى الله عليه وسلم يبام الأبان وهو الصادق كما النبي صلى الله عليه وسلم شيني من قسيا أن الله تعالى من شيرا لتوى من قسيا مش ومتعني سكا من شيرا الصادق المصدوق kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake gaskata shi idan ya faɗi magana to ana cewa gaskiya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗin komai sai gaskiya sha'anin addini da sha'anin duniya manzala baya ya faɗin abin da ba gaskiya ba komai gaskiya yake ba to za ka ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqu almasduku mai gaskiya wanda ake gaskatawa don ce ya ba mu labari alhali shine mai gaskiya kuma shine wanda ake gaskatawa inna ahadakum ya ba mu labari cewa lalle ɗayan mana kowa a cikin kowane mutum a cikin mutane yujma'u khalquhu ana tattara halittar shi fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyar shi arba'in yawan kwana arba'in nutfa mana idan dugon mani ya dasu a cikin mahaifin mace sai ya yi kwana arba'in sa'annan ya juya ya koma wani abu daban idan ya juya wani abu daban kuma sai ya yi kwana arba'in sa'annan kuma ya sake juya ya koma wani abu daban Tunanin sallallahu Alaihi wasallam ce yi juma'u farko ana tattara halittar shi, yana iya yi wa mazala yana nufin ana tattara halittar mutum, wato ana tattara ruwan ɗa namiji da ruwan mace, a hada su sai a halicci mi, a halicci mutum ko? Yana yi haka mazala yake nufi, kamar yadda Allah ya ce, faliyan gudun insa domin mafulit, mutum ya riba ya ga daga menene aka halice shi. khuliqa min ma'in dafiq an halice shi ne daga ruwa wanda yake mai dugo ruwa wanda yake turo juna yana tunkudo junan shi yana zuwa da ƙarfi ya kharuju ruwan yana yi tsawo min bayni sulbi daga tsakanin tsatso da tara'ib da kuma ainihin gaba nan shine tara'ib tsakanin mama da mama ko kuma nan daidai nan daga nan wannan ruwa na mace yake saukowa na ɗa namiji kuma yana nan baya amma malamai suka ce asalin ruwan ɗa namiji yana saukowa ne daga kwalwa idan ya sauko ga kwalwa sai ya zo nan ga tsatso idan ya zo ga kwalwa to kuma sai ya sauka a cikin marinin shi daga nan kuma sai ya fito daga cikin jikin shi ita kuma ɗiya mace daga gabanta da yake saukowa to tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato fassara wannan aya magana da manzo Allah ya haka tana ya dauka haka cewa ana tattara ruwan namiji da mace domin a halicci da namiji ko da mace da za halitta kuma yana ya dauka cewa yujma'u khalquhu ana tattara halittar shi daga dukkan sasannin jikin mace domin wato ruwa na da namiji idan ya shiga cikin ɗiyamaci labari ya zo cewa yana bin sasannin jikin mace gaba ɗaya sai ya karwada duk jikinta ko ina sai ya shiga wannan ruwan sai ya yawata jikinta sai ya taɓo ko ina na sasannin jikinta sa'annan ya dawo mahaifa to kaga kenan an tattara halittar shi daga jikin wa daga jikin mahaifiyar shi muna ganewa wato ruwan in ya shiga ciki to kuma yawo yake ta ko ina tun daga kwalwata har zuwa ƙwahuwanta ko ina sai ya shiga sannan kuma sai Allah ta'ala ya maido shi ina sai Allah ya maido shi a cikin mahaifa kuma sai Allah ya juya shi ya maida shi ya maida shi ya koma jini idan ya koma jini sai Allah ta'ala ya maida shi tsoka idan ya maida ya tsoka sai Allah subhanahu wata'ala ya busa mai rai suranta shi a yi mai kai a yi mai ido a mai hanci da baki a mai wuya a mai hannuwa a mai akaibu a mai tsawahuwa a mai al'aura a mai komi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mala'ika tun busare jikin shi da wanda yake da mota madris ja ya bar ta kunni wanda ya sai ya zo da wannan mota sai ya yi abu da kashe ta ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ɗayan ku ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi wato kwana arba'in yana matsayin matsayin ɗigon mani rutuba shi ne ruwa ɗan kaɗan ka ga mani ba ya da yawa ɗan kaɗan ne kamar gwargwaron girman majina yake ba ya da yawa shi sa aka sanya mai sunan lukufa thumma yakunu alaqatan sa'an nan ya zamanto jini mulmulallen jini Allah zai canza shi ya koma jini saboda ikon Allah. Idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya halitta da sai Allah ta'ala ya mida shi. Mitla dalika kamar haka. Ma'ana kamar yadda ya kwana arba'in yana ɗigon maniyi kuma zai kwana arba'in yana min jini dunkulalle. Tumma ya kunu mukughatan mitla dalika sa'an nan ya zamanto tsoka kamar haka ma'ana zai tsayawa kuma tsoka tsawon kwana arba'in kwana ɗari da nawa kenan kwana ɗari da shirin wata nawa kenan wata hudu wanda ciki ya yi wata hudu ya zama halitta mun gane ko da zarar ciki wato ya yi wata hudu to ya zama to halitta kuma ko bai kai haka nan ba ba haramun ne a zuba shi in dai ba wata larura ce akwai ba wata larura wadda ta tilasta wadda zubda shi din yayi alheri da bari shi yawa don misali likitoci sun tabbatar da ciki in ya tsaya a haka mutum tana iya mutuwa to sai a zubda shi domin shi bai zama halitta ita kuma halitta ce cikakka gaba da yawa tana iya samun ne da a kashe ta a kashe haihuwa gara a kashe shi da shi da ma bai so ba kuna fahimta amma sai likita ya tabbatar da haka ko cikin shege ne ba a zuba shi haramun ne a zuba shi ko cikin shege aka kashe sai Allah subhanahu wataala ya tambaye mutum ranar kiyama dan bai ka kashe shi ba a kashewa to da zaran yayi wata hudu thumma yursalu ilayhi al-malaku sa'annan sai a aika mashi mala'ika bayan fuku fihi ruha sai ya busa rai a cikin shi an rawaito cewa kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wata'ala ce kuma khalaqana an-nutfata alaqatan fa khalaqana al-alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma kuma anshana khalqan akhar kuma Allah ta'ala ya ce fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana mukhallaka din ne ita ce wadda halitta cikakka Allah ta'ala wato yana halittar dan adam halitta cikakka kuma yana halittar dan halittar da bata cika ba mukhallaka ita ce ta ma cikakkiya gairu mukhallaka ita ce wadda bata cika wasu kuma suka basara musawwara wa gairu musawwara wadda aka fitar mata da sura da kuma wadda ba a yi mata sura ba to an rawaito cewa idan aka kai wannan mataki idan aka kai mubgha to mala'ika zai tambayi Allah subhanahu wataala wannan mukhallaka ce wa ghairu mukhallaka halitta ce ko ba halitta ba idan Allah ya ce mai ba halitta ba ce to zai bi da jini kawai abin ya zama jini ya tsine shi ke idan aka ce kuma halitta ce to mala'ika zai tambayi Allah halittar nan ta namiji ce ko ta mace mai arziki ne ko talaka mana arziki na imani ko maciyaci ne kafin ajalin shi minti nawa za a yi in ya shigo duniya awa nawa za a yi kwana nawa za a yi sati nawa za a yi wata nawa za a yi shekara nawa za a yi duk abinda zai tambayi Allah Allah subhanahu wataala zai ba shi amsa sannan kuma ya tambayi Allah arzikin shi ne za a ci nawa za a rubuta mu cikin abin da za a ci shinkafa kilo nawa za a ci hatsi tiya nawa za a ci masara kwano nawa za a ci nama tsoka nawa za a ci kashi nawa zai guguya kuɗi nawa za a yi samu nawa za a tabawa da hannun shi kaya ne takalma hula duk abin da za a ji arzikin shi gaba ɗaya sai Allah ta ala ce mu mala'ika ka je cikin lawan mabu su kari ba ko mina na rubutu yana zuwa cikin lawan mabu su ya diba ga yanan komi da komi sai ya ɗaukake koban abin ya taho da shi yana yana kallon wannan halitta yana mata kaza yana kallon rubutun yana yi kamar yadda likitanci ke kamar yadda duk wani mai ilimin kimiyya da fasaha yake ga karatu kuma ga aiki yana yi yana ya sai ya ƙari sai ya zo ƙarshen abin da Allah ya rubuta game da wannan halitta. Allah. ke nan shi ne Allah subhanahu wata'ala wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a nan wurin idan aka kai waɗannan kwanaki guda ɗari da ishirin sun mai yursalu ilaihi malaku sa'ad na aika mashi mala'ika. Bayan fuku fihi ruha sai mala'ika ya busa rai a cikin shi. yanzu ya zama to ya zama to halitta kuma yadda Allah ya ce wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ne wanda yake suranta ku a cikin mahaihu yadda ya ga dama namiji ko mace dogo ko gajeri mai tsawon rayuwa ko mai gajeren rayuwa mai arziki ko talaka malami ko jahili masarauci ko mai mulkin zamani duka yadda Allah ya ga dama bi ayi suratin ma sha'a rakkaba Allah yana hahauda ka a cikin irin kiran halittar da ya ga dama ba wai yadda kake so ba kusa da sai a busa rai a cikin shi idan aka busa rai wa yumar sai a umarci mala'ika bi arba'i kalimatin da kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi da rubuta arzikin shi arziki kuma shi ne mayan fa'omin halali abinda ke amfani na halali ya shage ce ma arziki to za a rubuta mai halaliyar da zai ci arzikin ke za a rubuta duk abin da za yi samu duk abin da za yi ci duk abin da zai sanyawa duk abin da za yi hawa in zai hau din za a rubuta in ba zai hau ba za a rubuta in zai hau mota ta yi ta ƙunshi in ta mutane ma bisa ya rubuta irin hawan da za yi daidai adadin ba ya wuce in keke za a yi tawa haka nan in mutu za a yi tawa haka gidan da za a yi shiga garuruwan da za a yi taba laguru jirgin sama in ya hau don wani ba zai hau jirgin sama saboda ba a rubuta ba wani kuma ya hau sai ya gaji sai ya mera shi kamar mota daga wani daidai da nan daidai da nan abin da gidan rini su ya hau jirgin sama ta ganin mota wahala ce wasu ƙasashe waɗanda Allah ya masu wadata wadda rubutu ne na Allah ta Allah ya rubuta in kawo jirgin ƙasa ma irin na da da irin na zamani da Allah ya rubuta in za ka hau jirgin kwale-kwale ko kuma mai injin ko ba can makat ne kamar gari duka za a rubuta maka in ba za ka hawa za a rubuta ba kudi nawa za ka kashewa daidai abinda za ka samu ba za ka kara ba za ka rage duk arzikinka gaba ɗaya za a rubuta maka wajarihi da kuma lokacin rayuwar mutum shi ne ajali lokacin da mutum zai a duniya shekara nawa za yi wata nawa za yi kwana nawa za yi sati nawa za yi minti nawa za yi ko awa nawa za yi duka don wani ko shekwan da ɗaya bayan duniya yana faɗawa yana mutuwa wani kuma ya minti ɗaya ana ta murna ana ta murna ana ta jijjigawa tana minti ɗaya din na cika sai ga ya tsaya wani ya minti biyar wani ya yi minti sattin wani ya minti ɗari wani ya awa nawa kowa da yadda Allah ta'ala ya musu ba za ka ƙara ba za ka rage ba ma ta sabi kumin ummatin ajalaha wa ma ya sa fi babu wani wanda zai wuce ajalin shi don da Allah ya rubuta ma ɗin nan to ba za ka wuce ba kuma ba za ka yi rigayi ba sai ya cika sannan ka tafi wa amalihi sa'an nan kuma aikin shi sai ya rubuta aiki a nan wurin ana yin aiki na imani aikin imanin da za a yi ko kuma aikin kafirci aiki mai kyau ko mara kyau aikin da za a yi na sallah na azumi na zakka na in za samu kuɗi na aikin haji na umara na biyayya ga mahaifan shi na kyakkyawan zama da makwabta na sanin darajar mutane aiki mai kyau ko kuma mara kyau da sai an rubuta mushi ya yi to bangaren masu imani a rubuta mai ayyuka da za a yi masu kyau in ya yi to kafiri kuma a rubuta mai mugayen ayyuka na kafirai da zai aikata mai kiyaye shaqiyin kuma za a rubuta ya tababbe ne sai a rubuta shi tababbe ne shaqiyi shine tababbe wanda bai da raban samun imani da Allah subhanahu wataala shine talaka matsiyaci Allah ya rama mu da wannan tsiya kowace tsiya tana da dadi amma banda ta kafirci domin tsaya talauci in ba ka da ko dala ka san Allah kana girmama Allah ka kahunta kai mawadaci ne a wurin Allah subhanahu wataala Allah yana sanar da kai kuma Allah na san ka Allah ya ce mala'iku duk su soka Allah ya ce bayan Allah duk su soka amma ba ka da ko dala kaga kowa haba haba ke da kai saboda ka imani da Allah me kake so me kudin ma ya samu kudin ba haka nan bane kai ba kai baka samu kudin ba amma ka wani da sauraka kafirci shine tsiya ta ƙarshe Allah ya raba mu da shi aw sa'idun ko kuma a rubuta shi ne arziki shine mumini mutunan kirki duk wannan tun kana dan wata hudu wanda za a rubuta wannan tun baka zo duniya ba za a rubuta maka arzikin ka sauraka bari gaugawa ya hakuri za a yi nema ba ya kawo samu tun baka zo duniya ba tun kana cikin cikin mahaifiyarka mahaifiyarka ma ba ta jin motsin halittar kana kwance kawai baka kai inda zaka ranki motsawa ba wata wata hudu ba baka kai inda zaka damunta ba cikin bai hito sosai ba tun daga wannan lokaci ya rubuta arzikin ka sai zaka kai hakuri Allah sallallahu alaihi wasallam ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku nemi arziki mai kyau manzo Allah ya ce ku sani lan tamuta nafsun hatta tastaqbila rizqaha wa ajalaha babu ran da za ta mutuwa sai ta cika arzikinta kuma sai ta cika ajalinta za ka mutu ba sai ka sanya arziki saboda ka in ka samu halaliya ka hakura kakka tsallaka zuwa haramiya ka yi hakuri da wannan halaliya kakka yarda ka ci makanka abinda Allah subhanahu wataala ya haramta maka domin hisabi wurin Allah subhanahu wataala tsanani gare shi da haka arziki tun baka zo duniya ba Allah ya shirya maka kuɗi kai tun baka shiga cikin mahaifiyarka ba dama Allah ya rubuta ka ga kana za ka zo duniya zuwa wani lokaci ga abin da za ka samu na arziki ya rike an kare ba za ka kara ba za ka rage ba tun baka zo duniya ba dama Allah subhanahu wataala ya rubuta maka lokacin rayuwarka tun baka zo duniya ba an rubuta aikin da za ka yi tun baka zo duniya ba an rubuta arzikinka ko kuma taɓewa da haka wannan dai ka yana nuna ni yana nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala da kuma ikon Allah a bisa dukkan ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wallahi na rantsi da Allah alladhi la ilaha ghairu wanda babu wani abun bauta wanda ba shi ba sai shi kare ne abun bauta wannan yana nuna halaccin rantsuwa in ta kama ya halitta mutum ya rantsi in ya kama idan in kana wani bayani to ya halitta karanci amma ba yawai ta musu ɗaya za ka yi da shi ke ba ka yi ta yi rance da Allah ka ga mutum na magana wato cikin zancen shi guda da za a sai rantsuwa shi ba a san bawa da mutu wasa da Allah ne ka gari suna Allah kake ta kira to ba a so sai da dalili muna ganewa ku rantsuwa ana yin ta ne saboda a yarda da wani bayani da ake so mutane su yarda shi kamar yanzu ka gama za Allah ya wannan bayani to yana so sabai su rike abin da mahimmanci sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu haka aji amma hirar duniya hirar duniya da ba mamaki ma ƙarya ce kake da shara mu kai ta rantsuwa rantsuwa ne ba magana ka ba dole sai an ɗauke ta ko da kai ma ba ka da tabbas kuma ka ce ma ina kai abin da ka sani da an kure ka an ce ga ina kai sai ka kana kai ma shi kai wurin wa ai ma kawai dai naji ana magana me na rantsuwa kuma abinda ba ka da tabbas a kan shi da kamar rantsuwa kuma abinda ko da kana da tabbas a kan shi rike shi ba dole bane bai kamata kai ta rantsuwa kan shi ba ma rantsuwa in ta kama ana yi cikin hira in kana so ka ba mutane wani labari su yarda da wannan labarin ya halitta ka ce na rantsi da Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana guri da yawa ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa ko ya ce fa wallahi ko ya ce fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ko ya ce fa wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga hannun shi ko kuma na rantsi da wanda raina yake ga hannun shi amma yin su guda ba ya kara har sai ya kara hira bai kara wata rantsuwa ba to haka ake so in kai guda ta isa amma ba kai ta yi kai bi kai billahi ne ka ce na rantsi da Allah har sai ka kai saboda rantsuwa ta ta saba da bakin kana cewa kwaran kwaɗi ba duk ka ba ka rantsi ka abin nan ka rike ci gaba tar na tsako arabi ka wa kai ka wa yake wannan ba a rantsuwa da kowa sai Allah Allah ma ba a rantsuwa da shi da yawa Allah ya ce wala tuti kullu halafin mahin kakka bi kakka yi biyayya ga dukkan mai yawan rantsuwa wulakantacce ba a san yawan rantsuwa yawan rantsuwa ba ya da kyau Allah ya samu dace inna ahadakum manzala sallallahu alaihi wasallam ce lalle ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle yana yin aiki irin na ɗayan aljanna kamar min kenan yin sadaka da sunansa Allah ya kai masa lare ayyuka dai na alkhairi ga su nan wanda kowane aiki in kai Allah yana iya kai ka gida aljanna da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku zai yi wannan aiki ne kai dare da rana yana ta aikin mutane kirki bayan Allah na kwarai waɗanda Allah subhanahu wataala ke sanya su aljanna da rahama shi saboda wannan aikin da suka yi to mutum zai ta yin aiki ya yi ta yi ya yi ta yi tun balaga shi ya yi ta aiki mai kyau hatta hasse ma ya kunu bainahu wa bainaha sai ya kai abin da ke tsakanin shi da aljanna din ba komai bane illa zira'un sai kamar zira'i sai kamar kamu daya kamar taki daya wannan kamar misali ne aka bayar muna gane wannan dan mutum ya gane ai aljanna ina take tana kusa da kai wanda su kusa da kai amma ana ga ana gayin cewa dab da mutum ya mutu saura kin saura minti ɗaya mutum ya mutu ko sai ya wani kalmar kafin ji sai zama ya ismi kwalai kitabu sai littafin da aka rubuta mai yarge shi ba ya amalu bi amali alin nar sai ya aiki irin ɗan wuta da ya kula sai shi ta aikin yan wuta a nan wurin wato shine kafirci ba sabon Allah ba mutum kire saura kaɗan ya mutu kawai sai wadda kalmar da za ta yi shi daga cikin addinin musulunci shi yake magana ba wai sai ka zo ƙarshen rayuwarka ba ka yi zina ko ka yi sata da can ba kai a wannan aiki ne irin da yan wuta amma kuma ba wanda zai dawamar da kai wuta ba amma abin da ake magana a nan wurin shi ne in an rubuta ka taɓaɓɓe idan aka rubuta mutum taɓaɓɓe barin shan arziki kafiri sai yana dab da ya mutu sai ya bar harkar imani sai ya lalace da faɗi kalma ta kafirci ya yarda ya tafi daga addinin musulunci ya koma ainihin kafirci kaga shi ke littafi ya tsere mai ya gabace shi sai kaga ya koma yana aiki irin da ya muta da ya kulwa sai ya shiga wuta amma ba haka ba zina ba ta rushe ma aikin rin abin nan sata ba ta rushe ma aiki zalunci bai rushe ma aiki abin da ke rushe aiki gaba ɗaya aikin ya lalace kamar ba a taɓa yi ba shine ridda da ya ridda ka ita daga cikin addinin musulunci shi ke muna ganewa ko wani dai ta kare ke bata yi kamar yadda Allah cewa man yakfur bil imani wa qad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafarta da imani da Allah to aikin shi gaba ɗaya ya lalace yake nan ba da komai wurin Allah wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi ranar lahira yana daga cikin mutanen da suka tafi mala ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftara bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin wadanda suka kafarta bayan imanin su Allah subhanahu wataala ce duk wanda suka kafarta suka mutu suna kafirai to Allah ta'ala ba zai karbi ba ba zai karbi komai suka bada ba kuma ranar lahira suna daga cikin masu asara waɗanda ba za su samu taimakon Allah kuma Allah ta'ala ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wannan ita ce shari'a Allah da Allah yake shiryar da wanda ya ga dama da ita da sun shirka da Allah da aikin su gaba ɗaya ya bace kuma Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين hakika an yi wayi zuwa gare ka an yi wayi zuwa ga wanda ke gabaninka cewa in kai shirka lalle aikinka ya lalace gaba daya kuma za ka kasance daga cikin masu tabewa da asara to abin da ke roshe aiki kenan wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura mun zo zuwa ga abin da suka aikata na kowane irin aiki suka yi saboda ba su da imani Allah ce sai mu mera shi kamar wurin da aka karkashin kawai aikin nasu sai ya bi iska kawai amma banda aikin sabon Allah wanda bai hidda mutum daga cikin addinin musulunci ba shi ake magana na yau wa inna ahadakum kuma lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali alin na yana aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha har sai ya kasance ba abin da ke tsakanin shi da ita wuta ɗin, illa zira'un sai dai kamar zira'i, sai dai kamar kamu ɗaya haka. Wa ya su bi ƙwarayin kitabu sai littafin rubutun da aka mai na lokacin bai zo duniya ba sai ya gabace shi, ba na dama can a cikin littafin shi rubuce ke cewa ɗan aljanna. Amma na zahiri ya zo ya ta aikin aka ga an samu mutane da yawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane wani yana shiga musulunci kuma yace wurin yaki bai sallah ba bai azumi ba kuma aka kashe shi kuma yace aljanna yakin ba ana fara wani ba fara da yawa wani aikin da yake nan kisan da aka mashi shi ne aikin nashi kuma ita ina kuma ga mutunan da ya ta kashe musulmi ta kashe musulmi ya ta kashe su usama yana hangen shi ya yi aika aika cikin musulmi ya kashe musulmi da yawa usama bai damu da kowa shi yake so ya kai gare shi Usama na daga takobi sare sai ce Usama la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Usama zai kare da shi cikin dama ya ta kashe mutane da cin la ilaha illallah. Ashe mutane na kusa sun ji suka je suka gaya ma nan sunan yau Usama ya kashe wani mutum mu gaban mu yace la ilaha illallah. Zalla ya kira Usama. Usama yana cikin mutanen da manzo Allah yake so a duniya. Cikin mutanen da manzo Allah zai kirga su da ɗan yatsun shi wannan. Usama yana cikin su wanda za cewa da wane da wane yana cikin yana ci. Kuma Allah ya kira shi. Ran nan ba sani ba samu. Allah ce Usama na kira wani an ce wani yahu ila ila ila ta ya Rasulullah. Ya ce wallahi ƙarya yake ba da gaske. Ka ga mutanen da ya kishi. Allah ya ce ka diba zuci shi. Ka bude zuciya ka ga ƙarya yake. Ya ce na ne na bude zuciya. Allah ya ce ba samu ba. wanda ya faɗe ta da baki ya gama da mu shike ko me ya shi kenan ya sha manzo Allah ya ce Usama ina tsoron ranar alkiyama illa ilaha illallah ta zo ban sai Allah kai da ita ba in ta ce Allah ga wanda ya kashi wanda ya faɗe da in sai Allah ku da Allah wala na alkiyama manzo Allah ya taho ya taho da Usama ya ce yana wani da mabon musulunta musulunta kaga wannan kafirin ya kashe musulmi kuma a hilin daga kuma a nayi hudu la ilaha illallah ko manzo Allah mai shaida cewa ya faɗe ta da gaskiya bai kamata a kashe shi ba kaga ya dade ya dade yana ta ta'asa kuma ƙarshen rayuwar shi ma ta'asan ne amma dab da za ya mutuwa shikenan yace la ilaha illallah duk ta goge mai abin da yi saboda girmanta kalmar kalma bace kalma ce mai girma wanda aka ce da za a ɗora duniya gaba ɗaya bisa ma'auni ita a ɗora ta sai tarin jari duniya nauyi da duniya a ƙaramar karma wace to haka abin yake za ka ga wani mutum yana ta mugu aiki yana ta mugu aiki yana ta mugu aiki sai ƙarshen rayuwar shi saboda dama Allah ya rubuta ya mai arziki au sai kaga ya tuba ya musulunta ya karɓi kalmar shahada ya dawo cikin addinin musulunci kuma ba a daɗewa sai kaga Allah ya mai cikawa wa ya'malu bi amali ahli janna sai ya aiki irin aikin yan aljanna wa yadkhuluha sai ya fada a cikin ne fada cikin aljanna wannan hadisi yana nuna mun wato muhimmancin roƙon Allah subhanahu wataala mutum ya cika da imani yana da muhimmanci ga danki addu'a da ta roƙon Allah Allah ya sa mu cika da imani sannan hadisi yana nuna mana wato rishin yanke hukunci game da cewa wani ɗan aljanna ne ko wani ɗan mutum ba za a yanke ma mutum hukuncin cewa ɗan aljanna ba kowane irin aiki ba ka taɓa ganin shi da mugu aiki ko guda ba sallah ba ya wasa da tabbarin da ta nafida makaranta ka neman ilimi duk ba ya wasa da komai aikin Allah yana rike da shi ba ka da hujjar da za ka cewa ɗan aljanna don ba ka san zuciyar shi ko ba ga mutum ya zo ya wuce wurin manzo Allah sabai suka ce wannan da aljanna ne manzo Allah ya ce haka ne wani ya zo suka ce da mutum manzo Allah ya ce haka ne kada ka ba a yanke mu mutum hukunci sai wanda Allah ya yanke mai hukunci cewa dan aljanna ne ko me yake ko wani irin aiki yake sai dai ka ce muna fata muna fatan ya zamanto zamanto dan aljanna kuma ba ka yanke ma mutum hukuncin ɗan wuta ne, wadda ba ta taɓa ce ta Allah ce. Wuta ta Allah ce, ba ta wani mutum ba ce, ba ka ce mutum wani ɗan wuta ne. Duk wanda ka ce ma ɗan wuta, wallahi rana da kiyama sai Allah ya tsira ka shi. Ce wai jahannama ta ka ce, da ka ce ɗan can ne, ko na gaya maka cewa ɗan can ne, ko me yake yi? Kowane irin aiki yake na kafirci ba ka da dalilin da za ka ce mai cewa ɗan wuta ne. makana da hukunci ka ce mai kafiri ne saboda ba musulmi ba ne amma ba ka da dalilin za ka ce mai sai dai ka ce duk kafirai yan wuta ne amma ba ka nuna shi kana nuna shi to ranar kiyama sai Allah ya tsira ka da shi ya muku shara ko ya mutu gado baka da dalili ita wuta da aljanna ba kowa ke gaya ma mutum dan can ne sai Allah da annabi wata riba gare ka kace dan mutum ha wata riba za ka samu kuma Allah bai gaya maka baka san yadda ya mutu tana yiwa wurin wurin mutuwa ya ce la ilaha illallah kai ba saboda ba ruwan kare baka halarci wurin mutuwa shi babu wanda ya ga yadda ya mutu sai Allah sai yan uwan shi kuma abin yana ya koyuwa gari shi yana iya faɗin kalmar shahada wurin mutuwa tsawon da ka sani ba wanda kana nan kana kayuwa da shi kenan da da an yi asara ana can kawai ina ci da wuta da kuma baka san naka ne za kama da mutum ba a yi tabi ba ba wani fa'ida ba wani umarni da su amma waɗanda Allah ya ce ‘yan wuta ne ka ce ‘yan wuta kafirai ‘yan wuta ne ya ce amma ayyanawa ba a yi da kyau kamar yadda ayyana dan aljanna ma ba a yi da kyau sai in Allah ya ce mai dan aljanna Allah ya samu ya ce da zo da haka a wannan hadisi hadisi ne mai girma daga cikin hadisai waɗanda suke nuna mana wato sirrin Allah subhanahu wataala tsakanin shi da bayi da kuma ikon Allah subhanahu wataala da iyawan Allah yadda Allah subhanahu wataala yake halittar bawa halittar bawa tana nuna iyawa ta Allah yadda ruwa Allah ke maida ya jini ya dauke shi maida ya tsoka ya dauke shi maida ya kashi ya dauke shi maida ya tsoka daga cikin wannan tsokar da kashi Allah subhanahu wataala ya hiddo mai gashi ya hiddo mai goshi ya yi mai kira ya yi tsaga mai idanu tsaga mai hanci da baki da kunnuwa a mai kai cikin kan a sassarka abin nan abubuwa da yawa da jijiyoyi da kasusuwa da ɓargo ciki da ikon Allah ne a zuwa ma wuya a ma makoshi amma wasu jelolin abubuwa din nan wurin da ikon Allah ne musamman da shi amma haɓa amma amma kashin haɓa duk amma abubuwa amma ji da yadda an yi magana za kan shi da an yi magana ka buɗe bakin ka yi magana amma wuya amma wannan haƙarƙarin amma abin nan wannan hude sannan a zo a yi maka kawasu a maka ƴan ciki a maka hanji a maka abin nan mai abin nan zuciya amma sihiri amma anta amma kwada amma tumbi amma hanji da za su zan yawo abubuwa su zan yawo ciki da wanda za a tsayawa ciki da wanda za a yi ta zama kazamta ne amma inda za ka zanki ajiye abincin da ka ce amfani ka ruwan da ka sha su amfani ka duka sarauta ce ta Allah halittar mutum shi kadai kadai ya isa ya nuna maka Allah da iko na musulmi shi kadai banda komi duka ajiye halittar komi ka tsaya ga dan adam wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce a cikin kawunan ku akwai alamomin da suke nuna iko Allah ba ku gani ne ku bar ta hiya nesa ku kalli kan kuma nan kuma kaga Allah ya yi wata dabi'u daban-daban diyanka kowa da irin halin shi ba su zama hali daya ba su zama hali daya da abu bai yi ba kowa da irin halin shi wani da kyakkyawa hali wani da mummunan hali wani na son karatun addini wani karatun boko yake su wani na son kasuwa duk karatun bokon da na addini duk ba su shi so yake kawai ya kasuwa wani so yake zan kiyawo da da jari bola kawai da wanda ke bai ta yawo kasan ta cikin yana ta yawo da gudu yana bin kwandon shara yana shi ko da biya shi kenan duka sarauta ce ta Allah Allah ya yi mu daban-daban saboda haka wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke mun wa'azi mu kare imani da Allah subhanahu wataala da kuma sanin girman Allah subhanahu wataala da kuma cewa Allah ya san makoma kowa ya san makoma wanda za ta yi aljanna ya san makoma wanda za ta yi wuta Allah subhanahu wataala ya kiyaye mai kai mu aljanna kare mu daga sharrin jahannam wallahu ta'ala alam نعم zanen suna da ake masallaci ba da bambanci da zanen suna da ake koyar hudun da aka mutum haihuwa yake sun ce me yake sunna a nan sallallahu alaihi wasallam sunna shine da zarar an yi haihuwa da ki jaririn a tauna da bino sai a wato marza mai ruwan ruwan miyan da aka tauna da binin shi ga hancin shi bayan an yi kiran sallah kunnen shi na dama kama da kunna shike haka marza mai nan da binin shi ke sai addu'o'i da za a yi ta da barka da za a yi ta ga addinin musulunci ya zo da wannan albarka barka da Allah ya rayu kan sunna har zuwa ranar da za a cika sati kuma akwai abin yankawa a yanka in babu abin sun sati na gaba in babu sai sati na gaba in babu sai sati na gaba har lokacin da Allah subhanahu wataala ya hore mun ko mutum yana da inda za a samu bashi kuma yana da abin biya ba karban je za a yi wasi in ba ka da abin biya kaka ci bashi in ba ka da in ka san ka ci bashi nan ba wata hanya da za ka samu amma in kana da kudin ka na hannun mutane ko kuma kana da kudi na wata aiki kake wata biya ka to ka yi cin bashi ka ne ka kai saboda kaga zanen suna da rana zanen suna rana ta fito sai a yanka rago a ambaci sunan yaro ce hannun ragon wato na wani ne da aka fara na ita ike nan sai a biya a mai aski da aka yi aski sai a auna nauyin wato gashin shida da abin da za a yi sadaka da wasu kuɗi a auna daidai girman nauyin kursi a auna a za gashin bisa su ɗiri su makulan a za su ɗiri ta zai jika guda ka ta kai in ba ta kai ba ka kara wata in ba ta kai ba ka kara har sai ta kai daidai nauyi bisa su ɗiri ba haka za ka yi in ka haka ba ka gane kuma bisa ɗiri su ɗiri sai ya gudu muna gane ku to shi kenan in ya so nama kuma shi ma nama kaman kamar naman da yin ana yin sadaka da shi ana ci kuma ana ba da kyautar shi gwargwara yadda al'ada kuma ta nuna sai abu nan ba dama wancan baro da bari raba biyu ake yi mai dukiya ba ta rabi uban uban jego ake cewa ko shi ma a bashi uban biyu ko uban uban da ake angon jego kuma angon jego sai a bashi don haka na haji su dangi dangin dangin hangon jego ake ba to sai a duk da yadda aka yi yayi abin ne na murna na farin ciki bai kamata ya kawo rigima ba idan ana kai ruwa ranar saboda rabon suna ba da dangin amarya da dangin hangon jego ana tinki daga ran na an kama gawa saboda ya tsokar na abin da ke nuna dai gaskiya matsalolin da yawa gare su aka fi saboda nama muna rigima ba to matsalar naman ne sai ka daɗe ba ka shi ba kuma ta ka a italiya ko ta koma ga shi kana ganin da ka samu kuma ce ba a ba wada ya rigina Allah wada ta mu wani lokacin da ake ta yawon lokaci a ce assalamu alaika wani lokaci kuma a ce assalamu alal nabi ko Assalamu alaika shi zo cikin tahiyya din. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ya ba cikin hadisi. Ma rawaita sahabbai sun kasance suna cewa assalamu alal nabi. Mun kasance muna cewa manzo Allah na da rai mun zo tahiyya assalamu alal nabi ba mu cewa assalamu alaika. Haka da wanda aka yi daidai. Na'am.
Thank you.
su ya fasa ya ce matan magajin bafin shi ce jininsu ya haɗu sosai sun shafi sosai ta kyauta damai sosai saboda daɗin zama ma da shi ya ta baya yadda wata kuma gaugawa ta yi tana yiwa shi ba san da yake ba ta ba shi kuma yana nan yana dai ana gidan ranar da za a auren kuma sai ya ga wata yana so ko yana iya cewa da Allah ta yi haƙuri kasan dai kun ba ta harama da yake an maka kyautatawa ya kamata ka samu kyautatawa an kyautata ma ya kamata ka yi haƙuri za ka bai kamata ka mai da wannan hannun kyauta ba da ya haƙuri da ita amma ya halitta ya halitta da ka kai kai ma wata haka za a maka kuma ka san alheri tsakaninka da ita ya kare inda tun da farko ka gaya mata ba ka so a kai akwai wadda kake su da Allah ta yi haƙuri kaga amma sai da ka bari abu ya ta yi Allah ya samu da ce suke bako wani yi mai wani hanyar su yanzu za ku yi jawabu fasa'idan ko yi da haka ne shi ne ba na fasa'idan za a kira sai na ba masu ɗin roƙo ne
الله أكبر الله أكبر الله